نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da tafsirar alkur'ani mai girma idan ba mata ba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari biyu da talatin da biyar a wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu tashi farkon ɗari biyu da talatin da shida haka na ba ji dama alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتد قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله كان بما إن الله بما تعملون بصير
wannan aya da muka karanta a amma karanta yanzu tana magana ne a kayan a wanda ya saki mata bayan ɗaurin aure kafin ya yanka mata sadaki kuma kafin ya sadu da ita sai ya sake ta da kuma hukuncin wanda ya saki matar kafin ya sadu da ita amma ya yanka mata sadaki to shine za mu ji wannan matsaloli a wannan ayoyi insha Allah ita wanda aka sake ta ba yanka mata sadaki ba ba kuma ba kuma sadu da ita ba to ba ta da sadaki sai dai a mata kyauta ta jin daɗi wadda kuma aka sake ta bayan an yanka mata sadaki an faɗi sadaki nawa za a bata amma ba a sadu da ita ba sai aure ya mutu wannan kuma rabin sadaki za a bata sai fa idan ta yafe ko shi ya yafe ko wanda igiyar auren ke hannu sai ya yafe to shine za mu ji bayani insha Allah Allah ta'ala ya ce la junaha alaikum babu laifi a kayan ba na ku mazaje in tsallaqatumun nisa idan kuka saki mata ma lam tamassuhunna matakar ba ku sadu da su ba eh ai tu jami'uhunna matakar ba ku yi jima'i da su ba auren ya mutu aka yi saki ba ana nufin mutum ya auri matar da ni ba da niyyar zama da ita ba a ya aure ta da niyyar za a zauna amma sai rashin jituwa ya faru aure ya kare an gane wannan ko kuma ba a samu saduwa ba auren ya mutu aw tafridu aw tafridu lahunna farida aw lam aw lam tafridu lahunna farida ko kuwa kuka sake su kafin ku yanka musu sadaki abubuwa biyu ne a nan an ɗaura auren ba yi saduwa ba ba yanka sadaki ba aka sake ta an fahimta ko eh Allah ta'ala malam yace ay la tab'ata alaykum fit talaqi zamana adadil basis basis wal faraj ai babu wani bibiya a kayan ku da yin sadaki a lokacin da ba a yi saduwa ba ko ba a yanka sadaki ba ba wani abu ba laifi a kayan yin haka bi ismin ba wani zunubi ba wani zunubi da zai biyo baya saboda an yi saki babu sadaki ba a yanka sadaki ba ba a kuma yi saduwa ba to ba wani abin da zai biyo baya na zunubi wa min huna malaci a wannan gabar uhima jawazu nikahu tafwidi za a fahimci halaccin nikahu tafwid auren fawwaza wani nau'i ne na aure da ake kiransa da suna nikahu tafwid auren fawwaza me ma'anar wannan aure wa aqadun bi tafwid taqdiru sadaqi lahu aw laha aw li ghayri ba shine za a daura auren amma a fawwaza lamarin ƙayyadewa sadakin lahu ga shi miji daga baya sai ya faɗi nawa zai bayar amma a lokacin daura ba za a faɗi nawa ne sadaki ba sai a bar masa lamarin a fawwaza masa aulaha ko kuma ga ita matar daga baya ta ce to kaza za a bayar aula gairi ba ko ga wani an gane ko to da aka yi haka abin da suka cimma daidaito shi da matar shi ne zai zama sadaki sai ce to yanzu kararan baki na yadda ban yadda ba an riga an bar musu lamarin yanke sadaki shi da matar ko shi karan kansa a iya bar wa mijin a bashi wannan lamarin idan an yadda da takunsa ana ga zai abin da ya kamata to sai a bar masa shi zai yanke sadakin daga baya to wannan shi ne da kamun tafiye da wani suka ce a bai halatta ya yi dukuri da ita ba sai ya yanka mata sadaki za da ya ɗaura auren ba a ce komai akan sadaki ba amma ba zai yi dukuri da ita ba sai ya yanka mata sadaki idan ku yi dukuri da ita to malama suka ce lazima lahu sadaqul mithli sadaki na tamka ya wajaba a kayan me sadaki na tamka na yanayin mace irinta saboda shi sadakin ma ya danganta ga yanayin matar ai matan ba daraja su ɗaya ba ko ba daraja ɗaya ba ne yanzu wata in ka je ka ba da dubu ɗari sadakin ta wata in ka bayar ba ba za ka ba ga yanka yanayin a tarbiyyanta iliminta matsayinta shi yake da tabinin wani sadaki za a ba ta idan har aka yi wannan bai yanka sadakin ba aka yi dukuli to zai ba ta sadaki na tabka irin ya mace mai matsayi irin nata nawa ya kamata a bada sadaki nawa ake bayarwa to irin wannan zai bayar la ala isqati sadaqi fala yujud ba ana nufin wai a daura auren a san yadda sadaki a ce ba sadaki ba wannan kan bai halatta babu yadda za a daura aure ba sadaki an dai daura an yi shiru ba a ce ko ba an bar masa lamarin ko shi ko matar daga ba su yanke me za a bayar amma ba a ce ba sadaki ba لأن المهر ركن من أركان النكاح saboda sadaki rukuni ne mai zaman kansa daga cikin rukunin aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yahillu nikahun illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adilin aure bai halatta sai da sai da wali da sadaki da shaidu guda biyu a dare to kaga babu yanda za a yafe sadaki ko auren sadaka da ake cewa auren sadaka ba zai a daura aure ba sadaki ba dole sai an nemi sadaki a baya alaba shi mai baka matar sai ya baka sadakin ka zo ka kawo ya ma kyauta kai ka ba ma ba za a aure shiru ba ka kawo ba ba zai yi ba dole sai an ba da sadaki na'am fa idza talaqtumun nisaa fi nikahi taqwid idan kuka saki mata a aure na fawwadawa a irin wannan auren kabla da kafin saduwa wa farji kuma kafin a yanka sadaki fala mahara lahunna to ba su da sadaki babu sadaki yanzu an yi awar ba a yanka mata sadaki ba ba a sadu da ita ba sai ya sauta to yanzu ba ta da hakkin sadaki tun da dama ba a ce ga abin da za a bata ba yanzu sadaki babu shi an gane ko to amma menene za a yi Allah ya ce wa mattiruhunna sai ku jiyar da su daɗi ko kohunna ma yi mace ina bihi ma yi tamace ina bihi sai ku ba su ‘yar wata kyauta da za su ji daɗi da ita wanda za ta faranta musu rai kyauta ta jin daɗi za a yi mata amma ba sadaki za a bata to ita wannan kyauta ta jin daɗi alal motsi kadar a kan wanda yake mawadaci daga cikinku zai ba da gwargwadon wadatarsa wa alal muqtiri qadaruhu wanda ke da karancin dukiya kuma shi ma zai ba da gwargwadon wadatarsa an gane wannan ko idan mutum mai wadata ne sai mata kyauta mai tsoka yace tun da lamari mun gaga dari da tawa har aure ya mutu ga dubu ɗari biyu na ba ki kyauta ga dubu ɗari ki je ki jari kaga zai ɗan rage mata damuwa ko to wannan ita ne kyauta ta jin daɗi sai a mata wannan kyautar amma ba sadaki yufidu annahu la nazar ila qadari zawja eh wannan na fadatar da cewa ba a da akari da gwargwadon matsayin matar yawwa ba za a duba matsayinta ba ne a ce da talakawa ne a bata ko ɗan kankana ba shi mijin za a duba matsayinsa eh matsayinka za ka duba wajen kyautar da za ka yi mata in samun ka mai yawa ne ka mata kyauta mai yawa in samun ka bai da yawa sai ka bata daidai gwargwaro to abin da za a duba ke kamar matsalan ciyarwa ne ko mai magana a kayi maganar ciyar da mata ba za a duba yanayin matar ba matsayin mijin za a duba inda akwai masu maganar cewa in kana da mata biyu kowa ka bata abinci gwargwadon abin da ta saba shi a gidan wannan kuskure ne gaskiya matsayinka kai za ka duba a wadatar ka za ka ci da ita Allah ta'ala ya ce a da yin zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah mawadaci ya ciyar a wadace wanda Allah ya kuntata masa a cikinsa sai ya ciyar daga abin da Allah ya bashi to haka ita ma wannan kyauta ta jin daɗin gwargwadon samun miki za a duba wakila aka ce a yanzu hakim ila halin ma jami'an ala al'adar hutu yayin da aka samu sabani to shi sarki ko shugaba shi zai duba abin da ya bayyana a yanayin halin sai ya duba ce abu kaza za a baya amma idan sun daidaita ya ba da abin da ya sawwaka daidai gwargwadon samunsa wannan babu komai Allah ta'ala ce mata an bil ma'ruf wannan jiyarwa da dadi ne da addini shar'a a shari'a haqqan 'ala al-muslimin wannan nauyi ne da ke kayan masu kyautatawa a addina masu da'a ga Allah wa hadha yadullu 'ala adami wujubi tabatti wannan na nuni a kayan cewa wannan kyauta ta jin daɗin ba ba wajibi bane 'ala al-mutlaqi fi hadhihi al ba wajibi bane ba eh haƙƙi ne da ya cancanta ga masu kyautatawa a mata wata kyauta da zai faranta mata rai an gane ko Allah ta ce wa in tallaqatumuhunna idan kuma kuka saki mata kuka sake su min qabli an tamassuhuna gabanin ku sadu da su wa qad faradtum lahunna farida alhali kun yanka musu sadaki kaga a waccan matsalan ba yanka sadakin ba duka matsala biyun ba a samu saduwa ba an ɗaura aure ba saduwa amma a wancan matsala na farko babu saduwa ba yanka sadaki a nan kuma babu saduwa amma an yake sadaki an ce karara a bayan an fahimta ko amma sai aka sake ta Allah ta'ala ce fanisku ma farattu to suna da rabin abin da kuka yanka musu in ka ce za ka ba ta dubu ɗari biyu sadaki aka ɗaura aure haka an ɗaura aure saɓani ya faru sai ka sake ta ga wannan ta ci rabin abin da ka yanka mata fa nisfu ma farattu tana da rabin abin da ka yanka mata in ɗari biyu ne ka yanka ka ce za ka bayar to dole za ka bada ɗari ɗaya ko ka riga ka bayar ma ɗari biyu sai aure ya mutu baka tare da ita ba to tana da rabin abin da ka yanka ka bata sai a miso ma ɗari ta rike ɗari tana cin rabin sadaki da ɗaura aure in dai an riga da an faɗi sadakin ko an bayar an fahimta ko yajibu lahunna ya wajaba a kayan su a basu wannan rabin wa yurja'u lakum an-nisfu sai a dawo muku da rabin ka bada ɗari biyu sai a dawo da ɗari haka Allah ya ce ayi hakkin ta ne wannan ɗarin da ɗaura aure ta ci wannan kuɗin ba za a karye gaba ɗaya ba Allah ta'ala ce illa ayya akuna ai azzawjat sai fa idan sun yafe su matayen eh fa fa fa yatrukannahu bila bila tawsifi fa yasqutu al-kull yawa sai matan ta yafe bata ɗauki rabin ba gaba ɗaya ma ta yafe to wannan ba da an fahimta ko ai ko suna tare ma za ta yi ba shi wani ya halatta ka auri mata ka ba ta sadaki ta taro ta dan wani abu ta ma kyauta ya halatta ta ma kyauta daga sadakin da ka bayar ba da shi shine Allah ta'ala ya ce a wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakulu hali albariya su da kansu suka baku wani abu a sadaki sai ku ci halak malak to a nan kuma idan ta ce ta yafe a bashi ta me so ma sadaki ka gaba daya shikenan aw ya ku wallazi bi yadi uqdatun nikah ko kuma wanda yake auren ke hannun sai ya yafe shine mijin kenan ko eh wa huwa zawji shine miji fa yatruku laha al sai ya bar mata gaba daya ya sake ta bai sadu da ita ba ta aiko rubin sai ya ce ya ba ta ta rike gaba daya shikenan ko ita ta yafe gaba ɗaya ko shi ya yafe duka ba matsala a nan. An fahimta ko? Na, Allah ta'ala ya ce a na Bala ya ce wa Albin Abbasin an samo daga ɗan Abbas, au ya aku au ya aku wallazi biyar yau hukuncin nika alwali idan kanat mahajura shine wali idan ita matar ta kasance kula da al'amarinta ake yi ma'ana ba mai wayo ba ce ana kula da ita ne kamar karamar yarinya ce to a nan ba ta da ikon yafewan sai dai shi mahaifinta ya ga dama ko waliyinta ya ce a mayar masa dakin duka an yafe to wannan shine fassarar ibn abbas in mai hankali ce matar da kanta ta iya yafewa in ko yarinya ce marar wayo sai dai waliyinta ya ce ya yafe shi ne ma'ana biye da yubarcin nika fala haraja fi zalik babu laifi a kayan haka an gane wannan ko da a Allah ta'ala ya ce wa an ta'fu aqrabu lit taqwa kuma ku yafe din ma'ana yafewan miji mustahabi ku mazan ku yafe shi yafi kusa da tsoron Allah ka ba ta sadakin sai ka sake ta baka sadu da ita ba to kai namijin ka ce ka yafe ka bar mata duka aqrabu da taqwa shi yafi kusaci zuwa ga tsoron Allah idi taqwa intisalu amrillah domin ita taqwa shine kwatanta umarnin Allah da annal kitaba lil azwaji domin maganan ana yi ne da mazaje wakila aka ce lil janibai duka bangarorin guda biyu ne ko ita ta yafe ko muje ya yafe wa fi taqribu rijal cikin wannan akwai rijalwa ga mazaje lakin sai dai la da kuluna waliyin mahajo waliyin namiji da ake masa ake ake kula da shi baya shiga nan in namiji ne dole sai shi ya fi da kansa amma wani wakilin sa ba da ya fi ba fa istatu laysa bi musabin shari'arwa ko yafewar waliyin namiji ba abun so bane sai dai shi da kansa ya yafe mace ce in yarinya ne waliyin ta zai yafewa ko mahaifinta amma namiji kan sai dai shi da kansa Allah ta'ala ce wala tansawul fadla bainakum kar ku manta da fifiko ko kyautatawa da yake tsakanin ma'ana ko da an samu sabani tsakanin miji da mata kar a manta da kyautatawa da yake tsakani saboda aure shine tushen kowace irin duniya kar saboda an san sabani kuma a zo ana ana rabuwa mara kyau kar ai haka kar ai haka musulunci baya son rabuwa mummuna in ma rabuwa ta kama to ya rabuwa mai kyau sai sa ka ce ko baka sadu da matar ba kuka rabu ka mata kyauta a yi rabuwa ta mutunci kana rabuwa baran baran ana zage zage ana watsowa kaya ka so wani auren ya mutu har anguwa sai an gane ko da faɗa da zagi za ga ana yi a watso kaya ana kar a yi haka ko da za a rabu a yi rabuwa ta mutunci shi yasa aka ce har kyauta ka yi mata bayan ko rabu irin wannan ne ko da daga baya an daidaita an buƙaci dawowa a cikin sauƙi za a gyara amma idan aka yi rashin mutunci aka rabu to wannan rashin mutuncin shi zai sa auren gagar gyaruwa in mijin ne ya yi za a yi ta tunawa ce ai ya mana kaza ya mana kaza da haka ba za ta koma ba a fahimta ko da haka kar ku manta da kyautata wa juna da yake tsakani eh ai ai ya tafaddala ba'dukum ala ba'd yawa cewa sashen ku yana da wato fifiko ko karamcin sashen ku a kayan sashi inna allaha bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne bisa abin da kuke aikatawa ai zu basari la yafa alayhi shay'un min zalim ba abin da yake boya gare shi daga sai haka wa huwa yusi Allah ta'ala bal yusihi ba haka ba Allah yana kididdigewa komai alaikum akayin bai jaje kun bi zai muku sakamako da shi sai Allah ta'ala yake حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
to a wannan gaba da muke karanto ayoyin nan duka suna magana da hukuncin da ya shafi matsalolin auratayya da matsalolin saki da matsalolin ƴaƴa to sau da yawa wannan matsalolin matsalolin a irin wannan hali sukan kai zuwa ga shagaltuwa ga barin sallah ana ta hidimar rigiman aure rigiman saki har sai a shagala gaba da sallah to shine Allah ta'ala a wannan munasaba yace hafizu ala salawati ku kiyaye salloli guda biyar kar saboda matsalar iyali ya sa ka manta da yin sallah duk abin da ake a kula da sallah kar hidiman cefa ne ya sa ka manta da sallah duk abin da kake na gida ana hayya ala sala to dakatar ka je kai sallah dan ba uzuri bane ko Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika hum khasirun Allah ce ya ku masu imani kan dukiyoyinku ko ƴaƴayenku su shagaltar da ku gaban ambaton Allah bi ma'ana as-salawatu khams duk abin da kace matsaloli na rayuwa ko na iyali kar ya sa ka manta da yin sallah to shine Allah ta'ala ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli guda biyar dukan su gaba daya bi adaiha fi waqti awqatiha ta hanyar bayar da su sallolin a lokutan su hadisi ya zo daga Abdullah dan Masudi Allah ya kara masa yadda yace sa'altu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na tambaya annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ayyul amali habbu ila Allah wani aiki ne fi soyuwa zuwa ga Allah ma'ana wani al- wani aiki ne Allah ya fi so Ƙara sai ce as-salatu ala waqtiha. Sallah akan lokacinta. Ba wani aikin da ya wuce sallah a lokacinta. Ƙara summa ayyu nace sannan kuma wanne. Ƙara sai ce summa birrul walidai sannan kyautata ma iyaye. Daga sallah sai wa iyaye hidima kyautata ma iyaye. Ƙara summa ayyu sai nace sannan kuma wanne. Ƙara sai ya ce al-jihadu fi sabilillah. Jihadi cikin hanyar Allah. Ƙara ya ce haddasa ne bihinna annabi ne ba da labari sallallahu alaihi wasallam wala wistadastuhu la zadani da na nemi ƙarin sa da ya ƙara ma'ana da na ce sannan wanne da zai ƙara sannan wanne da zai ƙara da ka yin sallah akan lokaci shine afdalul a'mal wani hadisi manzo Allah ya ce awwalul waqti ridwanillah wa akhiru afrullah sallah a farkon lokaci yadda Allah karshen lokaci kuma rangwame ne da ubangiji da ka ne duk abin da kace lokacin sallah yayi sai ka dakata kai sallah kamilatul arkani wa ainihin kiyaye sallah tana ainihin suna masu cikar ta hanyar cika rukunansu ya zama dukkanin rukunai ana cikawa kun gane ko rukunai su ne farallai ana cika ruku'u ana cika sujada da zama tsakanin jada guda biyu dagowa dukkan waɗannan a rika cikawa dan duk wanda yake sallah baya kula da rukunai ba shi da sallah sallah ba ta yi ba muna sane da hadisin mutumin nan da ya zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani mutum ne da ya zo ya sauke ya kunsha da ya ɗaure rakuminsa ya shigo masallaci yana shigowa masallaci manzo Allah yana zaune a gefe da sahabbansa sai ya yi sallah da ya yi sallah sai ya zo manzo Allah sallama manzo Allah sallama sai ya amsa bar sallama sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya ƙara komawa ya yi sallah irin wanda ya abarko ba nutsuwa ba ruku mai kyau ba jada mai kyau a gurguje ya yi sallah irin sallar da ake a gidan mai ko a tasha ko za ka ga abin mamaki ko a kasuwa ran layi wallahi kaga ana sallah sai ka sha mamaki wani kaga sallan da yake abin sai ya baka tausayi kaga mutum da shekaru da furfura ba da ke sallah Allah ya sauwaje to duk sallan da ake yin ta ba nutsuwa ba cika rukunai wannan sallan babu da zero ne yasa manzo Allah ce ko ba kai sallah ba kai sallah ba cewa ya ko sallan ba sai ba cewa ya ba kama yi sallah fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba kawai duk sallan da aka yi ba nutsuwa ba cika rukunai to ita da babu da ɗaya ne ya koma sai ya ƙara irin wanda ya a farko ya dawo yau manzo Allah sallama manzo Allah ce irfi fa salli ko ba kai sallah fa innaka lam tusalli don ba kai sallah ba sai da aka yi kawai a karo na ukun ne yace wallazi ba a saka bil haqqi na rantse da wanda ya koka da gaskiya ni ban iya wata sallah ba ka koya mu ka koya mu ya manzo to shine ya koya mai sallah sallah cikakkiya tare da nutsuwa don haka wajibi ne mu kiyaye sallah tare da kula da rukunanta wa shuruɗi da kuma sharuɗanta eh da sharuɗanta sallah tana da farallai tana da sharuɗa tana da wajibai sharuɗa su ne ayyukan da tanade-tanade ake kama a shiga sallar da kuma bayan fara yin ta su ne sharuɗa galibi sharuɗa suna wajen sallar tun kafin a fara sallah ake fara kula da sharuɗan sallah ko kamar sarki ko sarkin hadasi da sarkin tufafi ko da sanya sutura da fuskanta a kibla da barin magana da barin ayyuka masu so ne sharuɗan sallah Eh, dama malama suka ce wa lissalati shuruɗu wujubin wa shuruɗu sihhati sallah ta da sharuɗa na wajibci da kuma sharuɗa na inganci sharuɗa na wajibci su ne mutum ya zama musulmi ne ko baligi mai hankali ane kona musulman baligan aqilan musulmi baligi mai hankali sannan kuma isowan kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sako ya same shi sharuɗa na na inganci kuma su ne tsarkin kari da na dauda suturce al'aura fuskantar kimla da barin magana to dole mutum sai ya kula da sharuɗan sallah duk wanda ya sallah bai cika sharaɗi ba ba shi da sallah amma mutum ya sallah ba ƙarfi ko ya sallah bai rufe al'aurarsa ba babu sallah to su farallai kuma su ne rukunai su ne farallai arkan su ne fara'id kamar kabbara harama ko karatun fatiha tsayuwa domin ta ruku'u dagowa sujada dagowa nutsuwa daidaituwa wannan su ne rukunai su ne farallai da rukuni da faralla duka ɗaya ne an gane ko da rukuni da faralla ƙarfinsu ɗaya ne ta yadda kowanne aka bari sallah mutum ba babbancin rukuni da faralla kawai shi rukuni tun kafin sallah ake fara yin sa amma faralla ita kuma a cikin sallah to duka ne suna cikin kiyayewa sallah da kuma wajibai wajibai su ne sunnoni sunnonin sallah ma kashi biyu ne ko akwai sunna mu'akkada akwai sunna ghairu mu'akkada sunnoni masu karfi su ne waɗanda idan aka bar su sai an yi sujada rafkalwa sai an yi rafkalwa kamar karatun sura da tsayuwa domin ta yin tahiya da zamanta bayyana karatu koyewa wannan in mutum ya bar su sai ya zira rafkalwa saboda sunnoni ne masu karfi sunna mara karfi kuma kamar kabbara irin su sami Allah wa liman hamida ko irin su damaitawa yayin sallama irin waɗannan kan dan mutum ya bar su ma ba koyi sallah ta yi to dole mutum ya kula da wannan sannan kuma da mustahabbai irin su daga hannaye yayin kabbara harama irin su tsawaita karatu gajartawa wuraren da aka ce ai karatu mai tsawo ko a gaji wannan mustahabbai ne to duka wannan suna karkashin kiyayewa sallah sannan mutum ya sanya zai gyara sallar in an samu rafkanwa a nan gida ke sakar ko matsalar rafkanwa har yanzu akwai kura ba za a gane hakan ba sai an san matsala a sallah sai ga sau da yawa abu ɗan kalila amma an gagara shawo kan lamarin to dole sai ana bibiyar littafa na furu ana karatu nan za ka tantance in ragi ne kabli za a yi ƙari ne ba a yi menene da aka rage za a yi kablin ne ba za a yi ba menene aka ƙara za a yi ba a yi a wani matsala ne rafkanwa biyu ta da za a yi an yi ragi an yi ƙari za a yi kabli ko ga su nan dai matsaloli ne masu yawa wanda babu rafkanwa yana da faɗi ƙwarai da gaske ya kamata kowane musulmi ya tantance idan ka baro ko ne ko farilla a sallah ya za kai ka gyara sallah in baka riga ka'idar ba duka an yi bayani matsalan irga'i da bina'i yanda za ka yasar da raka'a ka gina ka canza wata duk an yi bayani to wannan duka suna cikin karkashin kiyayewa sallah sannan kuma a Allah ta'ala ce wassalatil wusta hafizu ala salawati ku kiyaye salloli guda biyar gaba ɗaya wassalatil wusta musamman ma sallah mafificiya ai al-fudla mafificiya mu'annasatul al-awsati min al-wasat alladhi huwa al-kiya shine fifiku an gano wannan ko eh al-wusta ba ana nufin sallah ta tsakiya ba ne ana nufin sallah mafificiya shine al-wusta daga al-aqiya ne eh fifiku al-wusta salatul wusta sallah mafificiya kamar yadda Allah ta'ala ce qala awsatuhum alam aqul lakum law la tusabbihun awsatuhum ay afdaluhum mafi falalan eh mafi mafi daraja a cikin nasu to haka salatu musa ita ne sallah mafificiya na a to malama sun yi sabani game da wace sallah ce salatu musa wasu sun ce sallar asuba wasu sun ce sallar la'asar kowace an kawo maganganu a kai to amma ruwaya mafi inganci salatul wusta ita ce sallar la'asar an samu hadisi cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da suke tonon yaki da ramuka nan a yakin azab suna tono ko har sai da rana ta bada ba a sallar la'asar ba saboda ana ta wannan aikin gayya ana tona ana tona ramuka a gazwatu kanda ko azab to shine manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce shagaluna an salatil wusta salatal asr mushrikai sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya sai ce sallar asr to wannan hadisi ya fassara wannan aya cewa salatul wusta sallar asr a wata ruwa sai na Umar ne zo yana zaje su kafirai yana cewa ya manzon Allah ban samu na yi sallar da asar ba har ga rana ta kusa faduwa sai ce ai ni ma ban yi ba ni ma ban yi sallar ba da haka sai har ma manzon sallallahu ta ruwaya ya musu addu'a ta azaba yace hashallahu quburuhum ko wajiwafuhum nara ya Allah ka cika kaburburan su da cikkunan su da wuta shagaluna an salatul wusta salatul asr saboda sun shagaltar da mu gabarin sallah ta mafificiya sallar asr kuma wannan na nuna mana falalar sallar da asar ko sallah ce mai girma kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi hadisi yake cewa man fatatu salatal asri faqad habita amaluhu duk wanda sallar la'asar ta wuce ta kubuce masa bai yi ta akan lokaci ba to ayyukansa sun baci kaga wani matsala ko duk wanda ya bar sallar la'asar har ta wuce bai yi ba yana shago ko yana gona bai yi sallah ba har la'asar rana ta faɗi wallahi ko wanda haka yake faɗi wani noma kawai ya sa a gabansa har ai sallolin ma gaba ɗaya bai ko ɗaya ba to da shi kowa bai tan noma Allah ya sauwaye wani kwaci nake yake a shago ko ka saboda sharrin shedan wani sa'i sai lokacin sallah ya kaga kostowa suna ta zuwa ana ta zuwa a bani kaza a bani kaza to in ba kana da daurin zuciya ba wallahi dan ba za ka bar sai ka ji ake sallah a gidan to amma ka ce ku yi haƙuri lokacin sallah yawa sai ka kulle shagon ka zo kai sallah to barin sallar da asar ta wuce babban zunubi ta yanda ya kai yana rusa aikin bawa barin ta lokaci ya wuce kai ko jami'i ka rasa ka yi babbar asara ko ko jami'i mutum ya rasa ba ma maganar lokacin sallah wuce ba ka rasa jami'i kawai wallahi asara ne babba amma wani shi bai damu ba zai wani ma bai san jam'in ba ba abin da ya dame shi to babbar asara ne zamanin sahabbai har jaji ake wa mutum idan ba a ganshi a masallaci ba wani lafiya kuwa ba mu ganka ka zo sallah ba har jaji ake yi ba mu yanzu ba dauki abin koyo ba kawai wani ma dauka wani zo mai taba ai sun yi da wa ga maka wannan jami'i na biyan ma akwai taba ba a kanta wasu malama sun ce makaruhi ne ma masallaci akwai limami ratibi a yi jam'i sau biyu in dai aka gama sallah ta farkon nan to magana ta kare ko kun yi wani jam'in bai kai na farkon nan falala ba na farkon nan shine jam'i na asali Daka ba a wasa da sallah dukkan salloli gaba daya musamman kuma sallar la'asar a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man fatatu salatal asri fa ka'annama wutira ahaduhum ko wutira ahaduhum kamar yayi asarar iyalansa da dukiyarsa ne gaba daya asarar da yayi wanda ya rasa sallar asar kamar ya koma gida ne gidansa ya kone komai babu kowa iyalan sun mutu dukiya ta kone shine kwatankwacin asarar wanda ya rasa sallar asar sallah ce mai muhimmanci kwarai da gaske a lokacin ne mala'iku suke canza suke karba karba wanda suka kwana za su tafi masu karba aiki su dawo a daidai wannan lokaci na la'asar da haka mu kula da wannan sallah kwarai da gaske sallah ce da mafi yawa suna gabana wani ma bacci kawai zai kwanta yi sai can lokacin la'asar ya kun sai ya kwanta ya kama bacci in ba mai tashin sa shikenan sai ya wuce sai ba an gama sallah ya farka ko ma ya makara to da kare Allah yana umartar mu da mu kiyaye salloli gaba daya musamman kuma sallar la'asar wa qumu lillahi qaniti kuma ku tsayu ai fi salati a cikin sallah qanitina kuna masu biyayya ga Allah kila aka ce muti'ina kuna masu da'a ga Allah da kaulin sallallahu alaihi wasallam saboda kurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullu qunutin fis fil qur'ani fa huwa ta'a dukkan lafazi na qunut in ya zo a Qur'ani yana nufin da'a ga Allah duk lafazi na qunut in ka ji ana maganar qunut eh inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi to ana nufin mai da'a ga Allah eh menene maganar Maryama eh menene cikin sura Ali Imran ya Maryama qunuti li rabbiki ya ce Maryama ki zan mai da'a ga ubangiji to dukkan lafazi na qunut in yazo a qur'ani da da'a ne ga Allah an gane ko inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi ay muti'an lillah mai da'a ga Allah da haka wannan hukumul lahi qanitin ku tsayi kuna a cikin sallah kuna masu biye ga Allah rawahu ahmad ahmad ya rawaito wa ghairi wa ghairi da wannan sa wakila aka ce a wata fassara ma'anan qanitin ai sakitin kuna masu shiru kuna masu kawaici lokacin da ka zo sallah za ka yi shiru ba magana da hadisi zai rubi da arkam saboda hadisin zai dan arkam Allah kara masa yadda ya ce kunna na takallamu fi salati hatta nazalat mun kasance da mukan yi magana a cikin sallah da a farkon lokacin yukallimu ahaduna sahibahu ɗayan mu yakan yi magana da abokinsa ana sallar ba ana sallar ana magana wane ka zo da bashin ne to za ka rage mu hanya wani ban ganka ba jiya wani kuna sallan kuna magana kuma ba ana ba lokaci haka da abun yake yace hatta nazalat har sai da wannan aya ta sauka hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin sai da wannan aya ta sauka yace fa umirna bis sukut sai aka umarce mu da yin shiru fa umirna bis sukut tun daga nan sai aka umarce mu da yin shiru a sallah wa nuhina anil kalam aka hana mu yin magana rawu shekara ba bisa wannan ruwa guda biyu wa qulul lahi qanitin ko dai a fassara cewa ku tsayi a cikin sallah kuna masu biyayya ga Allah a fassara da farko ko ku ku tsayi a cikin sallah kuna masu shiru illa karatun sallah da zikirori banda wasu maganganu da aka saba yi da kafin a hana wallahu ala Allah ta'ala ce fa in kuntum farijalan aw rukban idan kuna cikin yanayi na tsoro ga lokacin sallah kuma ana hali na tsoro, tsoro ya kama ku, bin aduyin na abokan gaba. Lokacin sallah kuma ana tunanin abokan gaba za su kawo hali. Ausaidin ko kuma ambaliyar ruwa, ga lokacin sallah ya yi kuma ga ruwa, igiyar ruwa ta shigo gari, Allah sauwaje. Bana yi irin sa mai dubu ko? Ba taɓa ganin irin wannan ambaliyar ba, da dab'in ado ya fashe, haka ruwa ya kwararo cikin wannan gari. yawanci mun ga abin da ya faru na bidiyo ba irin wannan yanayi shi ma tsoro ne kowa tsoro bane ai dole a yi ta guduwa to ga lokacin sallah kuma ga kogi ya balle sauran mahali na tsoro ne kuma dole sai an yi sallar ba eh dole sai an yi sallar kogi ya falle ruwa dan gari abokan gaba sun dan gari to nan ma za a yi sallah shi na au sabu'e ko kuma namun daji ga lokacin sallah aka ce to jama'a fa zaki ya kwace daga gidan ku ko da musa ta kwace akwai tsoro ko babu wai a ce maka ana sanarwa zaki ya balle ko da musa ta fito daga gidan ku ai dole a ji tsoro ko to dan dai kai karo da ita to sai dai ka zama rigayi sai a fita hali gida za a ta shiga ana rikewa ko shekarar da kura ta kwace irin masu wasan koren na shekarun baya ai gida kai ta shiga ana rikewa to idan ana wannan hali na tsoron aka ce ga zaki ko da kusa ta kwace a wannan halin ba dole za a yi sallah ga kogi ya balle ruwa ya danno gari a wannan halin ba sai an yi sallah ga abokan gaba sun danno sun kawo hali sai an yi sallah ba makawa shine Allah ce fa in kiftu idan kuna cikin hali na tsoro fare jala to za ku yi sallah a halin kuna tafiya a kafa eh kana shirin guduwa a garin ruwa yana biyowa a kala kai sallah ka so ni sallar ma ya manta sai bayan kwanaki ya zo gurin kam wajen gudun hijira sai ya turo sallolin kwana na bai yi ba to a halin tsoron haka za a yi sallah ana tafiya da kafa za a yi sallah fare jala da kafa haka za a yi sallah kaga ba ba maganar ruku ko ba maganar zira haka za ka yi sallah kana dai kana da biya awar kubana ko kuna kuna mahaya kuna kan abin hawa kana kan doki ko babur ko mota haka za ka yi sallah in ana hali da tsoro haka za a yi sallah rukubana shi ne akan abin hawa kuna mahaya jambo rakibi kenan ai ai kaifa amkana duk yadda dama ta samu haka za a yi sallah saboda ana cikin firgici da tsoro an gane ko mustaqbil qiblata kuna masu fuskanta al-qibla ne au ko ba haka ba au kai da ko ba a kallon gaba yanzu magana sai an kalla al-qibla ba ya sauka rukunan da dama an sare da su amma dai sai an yi sallah sai an yi sallah mushatan sallu kuna halin tafiya ba haka za ku yi sallah a yumi bi rukui wa sujudi to a wannan yanayin mutum zai na nuni ne da ruku da jira zai na imani ya sunkuya a matsayin ruku ya kabbara dago ya sunkuya a matsayin jira haka za a yi sallah ana tafiya da kafa ko ana kan mota haka za a yi sallah wannan na nuna mana girman lamarin sallah a suratul nisa an yi maganar salatul kawfi ko sallan tsoro yadda Allah ta'ala ce fa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wa yaqulu aslihatahu to a nan idan tsoron bai riga ya yi tsanani ba ne nan ne aka ce za a rabu kashe biyu wasu su sallah da neman raka'a biyu in a zaman gida ne wasu kuma suna tsaro suna gadi idan liman raka'a biyu da jama'a na farko sai ya zanna tsaye su cika tobiyan su sai su koma su karbi gadi wancan su zo su ma su bi da liman an yi salaba su cika tobiyu ruwayan ta zo daban-daban idan kuma halin tafiya ne kasaru ne liman zai yi raka'a ɗaya da jama'an farko ko in ya taso sai ya tsaya ɗaya su cika ta ɗayan su su je su karɓi tsaro wannan ma zo su yi ɗaya da neman su cika ta ɗaya to haka za idan tsoron bai yi tsanani ba sai ya salatu kau ai mun yi irin sallar nan ko ko kuma ta lokacin boko haram ne muna sallah suna gadi nan layin sai an tare tun layin sai an sa basu basu gora ko ba ka kai ba ai sallar tsoron kenan duk layi ana sallah ba a shigowa a yi sallah shiru sai an sa ba su tare muku hanyoyi saboda kar kuna sallah wani zo da bom da sanduna kuma ke tare wani anguwar har ki ake sawa ba da wucewa ana sallah ko sallar janaza ne kuma sai an sa ba su gadin nan su tare kuma ga abin na'urar gwada gwakko yanzu duk tarkacen ma ina dai aka samu tsabar an samu nutsuwa da da scanner da sandunan duk ba a san ina suke ba wallahi Allah mun gode baka wannan fa riba ne wallahi wallahi riba ne a wannan lokacin ba mai samu tare haka ba kowa yana kallon kowa da ka ga mutum da leda ko da jaka za a ce tsaya daga nan kar ka iso nan gudu sai an ji an gwada masallacin juma'a fa layi ake mai tsawo one by one ake shigewa to duk wannan fa Allah ya yi mana Allah mun gode maka ai tsoro ba daɗi to a wannan kuma ana magana tsoron ya yi tsanani ne ta yadda babu yadda za a yi rabuwa biyu a yi sallah to shi ne za a yi sallah a kowane hali shi ne ma'ana fa in kiftum fa rijalan aw rukbana fa idza amintu idan kun samu aminci daga wannan tsoron an samu nutsuwa an samu aminci fadkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun sai ku ambaci Allah da yin sallar kamar yadda ai sallu ku yi sallah kama allamakum daidai da an da Allah ta'ala ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abin ba kasance kun sani ba ma'ana idan tsoro ya tafi sai ku yi sallar tare da cika farallanta da rukunnanta a yi sallah cikakkiya saboda yanzu tsoron babu shi rangwame da aka yi dama idan ana hali na tsoro ne sai a cika sallah yayin da tsoro ya ainihin wato tafi Allah sa mu dace a sun maraji a siyaku ila ma kana fi sannan siyakin ayoyin kuma ya dawo yanda yake a baya duk masalin da ka game da matsalolin aure wato lamarin Qur'ani akwai ban sha'awa ana ta maganar matsalar aure saki aure saki sai aka tada aka dakata ko saboda kar wani rikicin kuma ya saka ban sallah sai aka tunasar da kai akan sallah to yanzu za a dora matsalolin auren kuma to shine ma da yace sun maraji a siyaku sannan siyakin ayin ya dawo ila ma kana fi zuwa ga abin da yake a baya duk misalin da kana matsalolin aure da saki da idda da sauransu wa ma ta Allah bi da abin da ke ta Allah da su fa qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce walladina yatawaffawna والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
irin wannan aya ta gabata a baya wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashrin arba'ata ashrin wa ashra maganan iddar wanda mijinta ya rasu mutumin da ya mutu ya bar mata to Allah ta'ala wannan a ce wallazina yatawaffawna minkum waɗanda aka matar da su daga cikin ku ma'ana wanda suka rasu an ce yatawaffawna saboda ai matar da mutum ake ko ɗaukar ransa ake ba shi ne da raɗin kansa yake neman ya mutu ba. To waɗanda aka ɗauki rayukansu daga cikinku, wai tsaro na asuwajen kuma suka bar mataye. Wayo suna suka yi wasiya wasiyatan wasiya, ai alaikum wasiyatan ya waje ba ka yi ku yi wasiya. A daidai lokacin da mace ga alamar mutuwa ta zo masa, jinya ta yi tsanani, ko wani ciwo ya same shi da yana ganin ba zai tashi ba, to ana buƙatar ya yi wasiya eh ya yi wasiya ko da zaran ka ga alamun tafiya ana ganewa ko akwai ciwon da zai zo mutum shi da kansa ya san lalle fa wannan ba wani ikon Allah ba ba zai tashi ba to a daidai wannan lokacin alaikum wasiya to ya waje ba kai ku yi wasiya da azwaji ka gabata ya yau tsauna hunna mata'a cewa a ba su wani abu na jin daɗi ma yumati'ina bihi min an-nafaqati wal kiswa abinda za su ji daɗi da shi na ciyarwa da kuma tubatarwa ma'ana sai ka ce a cikin dukiyarka a bata kaza da kaza ta zauna tsawon shekara a bata ai ta bata dukiya daga cikin dukiyarka a ware wani abu kai wasiya a matarka ce idan ka ga alamun mutuwa ta tun kanka mutum za ka yi mata wasiya a bata wani abu na jin daɗi na nafaka da kuma sutura ila alhauli ai ila ta ba da zuwa cikin shekara bin mautihim daga mutuwar tasu ghayr ikraji ba tare da an fidda su daga gidajen ba ai la yukhriju la yukhrijuhunna warasatul mayyit kar magadan mamacin su fidda ita daga gidan sai kai wasiya ka ce tsawon shekara ta zauna a gidan ana ba ta abinci ana mata sutura kar a fidda ita a gidan ai ya harmu alayhi ikrajuhunna ai ya arabta gare su fidda matayen nan a gida min al-maskani bi ghairi ridahunna daga wannan masaukin da suke ci ba da yadda su ba fa in karajina idan suka fita su matan bi an kushe da kawunan su fala junaha alaikum ba da fiya kayan ku ku ƴan uwa mamaci kowanne ya sa fi ma fa'alna fi anfusihim min ma'ruf shi abin da suka aikata a kawo da su da ake shara a shari'a ka tazayyu ne kaman ado kwalliya ta fita a gidan bayan miji ya rasu ba da gidan ta yi kwalliya wa tarki idadi da bare ta kaba da anna waqatal iddati wal hidadi kad inqata anha shar'an ba da muddati arba'ati ashhurin wa ashara saboda lokacin takaba din ya wuce da zarar wata da kwana goma sun wuce wa baqil muddati ila sana wasiyatun min az-zawj sauran zaman zuwa shekara wasiya ce ta ta wanda miji yayi eh wa haqqul la aki ne gare ta wata dama ce mijin ya bayar a batta har zuwa shekara ana mata ɗawainiya da dukiyarsa kar abin da ita a gida in sha'at idan ta ta ga dama tastawfihi aw tatrukahu sai ta cika wannan shekara a gidan ko ko da ta yi wata wata kwana goma ta fita wa zalika sha'arul islamu fi tarbiyatin nas to wannan shine sha'anin musulunci wajen tarbiyatar da mutane yuhaddidu lahum ma yalzamu yana iyakance musu abin da ya lazumce su wa yuqayyiruhum fi ma la yalzamu ya ba da zabi abin da bai lazumta ba wallahu azizul hakim Allah magwayi ne mai hikima gwani ne cikin mulkin sa malai cewar wasiyatul mazkuratu mansukatun bi ayatin bi ayatil miras wannan wasiya da aka ambata a nan cewa mutumin da zai rasu ya yi wasiya matarsa ta zauna a gidansa tsawon shekara ana mata ɗawainiya a dukiyarsa an shafe wannan hukuncin da ayar gado ayar gado ta shafe na fata mun gane ko akwai matsala ta annasib wal mansukh a qur'ani to wannan aya da muka karanta an shafe ta ba ta aiki amma kuma ga ta tana nan eh dama dasko kala kala akwai ayoyin da an shafe su babu karatun ba sa Qur'ani an shafe ta lafzan hukuma akwai kuma ayar da tana nan a Qur'ani amma hukuncin ta baya aiki to wannan tana cikin misali kuma ce kawo misalin ayar da an shafe hukuncin ta amma tana nan sai ka kawo wannan aya wallazi ne ya tawo da minkum an gane wannan ko akwai wata ma a suratul nisa wallati ya atina al-fahishata min nisaikum ko fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lakunna ita ma an share ta an share ta a farkon lamari da an kama namiji ko da mace suna zina to ba za a musu bulala ba kawai za a na tsangwaman su ne kawai eh a dan musu a tsare su a gida ba fita ana tsangwaman su amma daga ba sai Allah ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma bi aljanna to ta shafe wannan to wannan ayar ma ayar gado ta shafe tunda matar tana da gado to me za da wani ba abu ba ta kuma babu magana ba ta wani abu wannan sallam ya fara cewa dai sai ce la wasiyata li warisi inna la qad aqa kullu bi haqqin haqqahu Allah ya ba duk me ake yakin sa fala wasiyata li warisi ba wasiya ga mai gado mace kwa tana gado ko me gadon mata mijinta ya mutu eh me gadon mace mijinta ya mutu nawa ne ka san mata miji ya mutu yawwa idan mijin yana da ɗa da ita ko da wata matar za a ba ta rubu'i a rubu'i in ba sa haihuwa za a ba ta ɗaya bisa hudu in ku akwai ɗa ɗaya bisa takwas e wala hunna rubu min ma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun fala hunna thumnu min ma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn in miji ya mace bar mata ba shi da da ita ko da wata matar za a kasa dukiyarsa kashi hudu a bata daya in miliyan hudu ya bari tana da miliyan daya in ku ya mace yana da da ita ko da wani ko yana da dan dajika za ta sako daga rubuce ta dawo sumuni ɗaya bisa takwas kuma wannan kaso na mace ko ita ɗaya ne haka ne ko su biyu ne ba ƙari shi yasa mata aji ba ta so a mata kishiya saboda sun san wannan lissafi da zarar an mata kishiya to gadon ta yaro ka san tun kana da rai take lissafi kullum calculation take ana kawo amarya fato fraction na ta yaro eh tunda one over eight din nan za a ba musu ko su hudu ne kuma ba a ƙarawa ba a ƙarawa shine hikimar da yasa ba sa son kishiyar aiki eh saboda su a littafin su nasu nasu na hangen nesan alhaji ne zai mutu kai za ka fara mutuwa a nasu da samu ko Allah kare san gawar bayi to da haka ayar gado ta shafe wannan ayar cewa ai wasiya a mace tsawon shekara ana mata ɗawainiya ayar gado ta shafe wa tarakkusul hauli mansurkun bi ayati arba'ati ashhurin wa ashara sannan tsawon zaman da za ta yi na shekaran ma an shafe wannan hukuncin da me ayar da ta ce wata hudu da kwana goma an shafe da ta yi wata hudu da kwana goma ta gama yadda an gane ko na idan gidan da miji ya mutu ya bar mata gidansa ne to dole za ta zauna a gidan za ta yi wannan wata hudu da kwana goma ba za a bata ita a gidan ba idan gidan na haya ne mijin ya biya kudin haya bai kare ba za ta zauna a gidan hayar sai ta gama ta kaba idan kuma gidan na haya ne kudin hayar ya kare ba ya za a yi sai a nemi wani cikin dangi ya ko a samu a biya mata a gidan da miji ya mutane ake ta kaba ba a fita in ba da wani larura ba na wata gane ko na Allah ta ce wa lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf matan da aka sai suna da jin daɗi kyauta ta jin daɗi haƙƙi na kyauta ta jin daɗi da za a ba su da alheri gwargwadon halin mijin in yana da wadata ya bata mai yawa in bai da wadata ya bata daidai abin da Allah ya hore masa wannan ma tana shi jiyar da mace daɗi amma a nan Allah ta'ala sai ce haƙƙan Allah mutuke haƙƙi ne a kayan ma masu tsoron Allah zakarin huna ne zulla ala ubibi a nan ambata saboda ya nuna wajibi ne wannan kyautar a can an ce haƙƙan alal musirin ba dole bane ihsani ne amma nan kuma haƙƙi ne ga masu tsoron Allah in dai ka saki mata kun zauna tsawon lokaci kuma rabuwa ta zo to wannan kyautar haƙƙi ne ka ba ta wani abu ka rarrashe ta kafin ta tafi wannan wajibi ne a nan a can ne zan mustahabi a ina a lokacin da aka ce bai sadu da ita ba bai yanka sadaki bai sauta to nan mustahabi ne ya mata kyauta amma a nan kuma an zauna zaman auren kila ma an haihu kuma rabuwa ta zo to nan haƙƙi ne a mata wannan mata ikin tare gwargwaron hali za a baya kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka kama bayyana lakum ma kuke kamar yadda Allah muku bayanin abubuwan da aka ambata yubayyinu Allahu lakum ayati Allah ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum ta'qilun domin ku hankalta eh ai ta tadabbaru ku yi tunani fil hikmati al-kamila al-kamila wa rahma wato hikima da ke boye da Allah ya adana a bayanta Allah sa mu dace to anan za mu takaita mu dokan gaba insha Allah Allah kai mu darasi na gobe za mu shiga a alaftar idan da dina kara domin diyari Allah ya dace da mu abinda muka fita daidai Allah ba mu lada kuskure muna rufa Allah ya mana ruwa da to bismillah akan sallah da eh na eh na Yana tambaya ne game da yin sallar jam'i da muka yi magana ƙarƙashin hafizu ala salawati. Ya ce, To, mutumin da yake aiki na lafiya na asibiti, ko yana wajen famasi ko wajen rabin ga mutane a layi, kuma ga lokacin sallah ya yi, shin zai kai da su ne tafi sallah kuma ga masu emergency ko yaya. dan mutane suna jiran ka ba zai zan uzuri na barin sallah a jam'i ba abu ɗaya ne za a la'akari inda da emergency wanda ke a jigace yana buƙatar kulawa to nan ne kake da uzuri da haka idan ka ga ya rage minti biyar a shiga sallah sai ka gaya musu jama'a ku yi hakuri za mu je sallah kai wani wanda aka kawo emergency ya shi ba abin layi da duk wanda aka zo emergency ba maganar layi sai kai ƙoƙarin gamawa da shi ka sallami mai gaggawan nan sai a je a yi sallah dan ana jiran ka ba uzuri ba ne hakkin ubangiji shine sama da kowa sai ka ce ku yi hakuri jama'a ku je bi sallah ai su din ma musulman ne ko in ma ba mai sallah a cikin sai ya zauna su jira da haka wannan ya kamata ya idan kuma akwai wanda ba ba musulmi ba a cikin ku sai su rike ku je ku yi sallah ku dawo wannan tsari ya kamata amma idan likita ne kuma ya shiga tiyata da mara lafiya to wannan kan ba maganan fitowa sai ya gama tunda ba a farce cikin mutum a jiya dawo ko ko zai yi a ce kana tiyata a ce ai ya halar sala ka ce to bari je ne sallah dawo a ba zai yi ai ba tinkiya bane inda tinkiya ne za a iya zuwa dama matsala dama ta mutu to idan kana wani aikin da ya shafi rayuwar mutum ne wannan kan ba za ka bari ba amma aikin da ya zama na dan wasu uzurin wasu mutane wannan kan karka saurare su ko za su ma guna gune rabu da su Allah da ce kare dan bauta ba dan ka zo kai aikin wannan ba wallahi a'lam. Allah ya ta bari na to Allah ya sa na ya rasu yana magana mai takaba da mahaifinta ko mahaifiya ya rasu. To wannan magana ta gaskiya fitan inda uzuri larura mai ƙarfi a iya yi, to amma wannan ai zai zama fitan ma an mata mutuwar ne, zuwa gidan wani mutuwa ba zai zama uzuri ba gaskiya, sai ta haƙura. In taziya ne a zo a yi mata a gida, amma ba za ta fita ta je wani taziya wani waje daban ba gaskiya. Amma da ce ban ta lafiya ne za a kai ta asibiti ko wani abu wanda za a iya zuwa. ko wani abu da dukiyarta zai sarwanta ta iya zuwa amma zuwa ta'aziyya kan ina ganin wannan ba zai iya zama uzuri ba sai ta hakura a zuwa mata gaisuwa wallahi ba Allah sa mu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اشف مرضانا وموتانا اللهم اشف مرضانا وموتانا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها